الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة takwas ga watan Jumada al-Akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi Ali sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da shari ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da ashirin da bakwai za mu tashi darasi na ɗari da ashirin da takwas a cikin wannan littafi mai albarka a lulu wal marjan fi mattafaqa alayhi jayran inda za mu tashi shafi na 262 a takuninsa wanda za mu tashi babban babin kitabu inda yake kitabun nika wato babi ne kitabu ne na goma sha shida a wannan littafi za mu tashi hadisi kuma na ɗari takwas da tamanin da hudu muna roƙon Allah na lokacin sarki ya haɗa da mana. Malik ce kitabun nika littafi ne da zai magana a kan annika ko babu ne da baɗin gaske. Shi ta annikahu wato aluga shi ne abdammu wa tadakul. Abdammu wa tadakul shi ake cewa annika. wato wani abu ya shiga cikin wani shi ke cewa aure a duga literal din ke amma istila an kuwa suna cewa aqdun bayna zawjayn yahilu bihi wad'u aqdun bayna zawjayn yahilu bihi wad'u wai wai kulli ne da ake yi tsakanin ma'aurata guda biyu wanda yake halatta musu saduwa yake cewa aure a duka a istila ne shi ne abin da suke yi magana da kan kan yin ne istilaha wanda ke yi kira da aure kamar yadda muka faɗa aure matsala ce babba abin da ya gani yoyin da aure yake jan wahala a ƙasar Hausa da yawan matasan mu suna yin aure ba su da manufa idan mutum da yi kasuwanci bai da manufa ne san me zai sa ya kasuwancin ba to wallahi ba su wani da an fara za ga wani tura shi uban gida ne mai gidan to za ka Allah ya tafi wani ya zo ya tsara wata ba kaya sun ji don bai da manufa yaro ka ajiye ka ajiye miliyan goma biyar a ciki saboda bai da manufa bai san ne manufan ka ba sai dai kirkiyan kaya da kuɗi ko mai tuban zai yi saboda bai da manufa to haka wanda ya yi aure ba manufa shi ne za a ga kullum duk wata da kajin da yarka yarka ta aura ba tana zuwa gidanka je gaban ka ya baya domin ka ba wa mara manufa bai san me manufar aure ba haka ne ita ma dai ita ce ita ce mara manufa duk randa kaga ɗanka ya zo ko ya yi ma waya wani lokaci je gaban ka ya baya domin ka ga kuma da wato zuru domin bai da matarsa ba ta da manufa ballan jira a cikin duniya sun haɗa a marasa manufa to al'amari ya lalace idan mutum ya shiga yanzu jami'a yana faculty of law yana da manufar da ta gaiki to za ka Allah da ta ya cimma abin da yake so idan ya shiga bangaren economy ko for science da ake magana shi yana da manufa to ta ya cimma amma idan ya zanto bai da manufa to ba inda za a to shi sa aure ma yana da manufofi kamar yadda Allah madaukakin sarki wato yake saukar da kowane abu da manufarsa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila manufar aure ta farko shi ne yin biyayya ga Allah Allah ne yake ayi ya kamata ka rike wannan a zuciyarka kai mataki ko kai matakin da ya aure ko wanda yake girmi ka rike a zuciyarka idan ka tana tuno wannan dole za ka yi zaman lafiya da iyalinka dan babu gidan da ba a saba ina gaya babu shi amma mutum yana da manufa to sai ka ga ya zauna lafiya da amma wani abu ba zai kawo da kai domin ka san Allah kake yi wanda ya san Allah yake yi ko yana hakuri yanzu wani baya so yanzu alwalarsa ta kai amma fitsari ya da kuma ya zaka ba da karatu zai nan da awa ɗaya za a yi sallah to sai ya hakuri shi da haka ya je ya alwala saboda ba a gida yake ba kuma shi alwala ruwan sanyi ne sama kuma baya so ko ba haka bane to amma saboda biyayya da Allah sai ya hakuri ya haka zai samu lada to haka shi ma wanda in ka kunsa ba wani abu sai kawai ka yi hakuri ka ce wannan Allah ba da kusin zargi wato na gani na ba san wani ba shi za kawai sai ka kawai da kai shi za a ce ba ka labarin cewa annabi ya yi wa zainab ya yi kwana arba'in a kofar ɗakin da yake kwana misali sai na a ya kawar biyu ba sai sana da bani ba saboda duk sun yi aure suna da manufa kira Allah ba su ke garantar da su idan mutum yana tuna wannan ba ɗan zamani yake bi shi koya mana rayuwar aure ba to in Allah ya yarda idan mahaifinsa ya aure da shi idan mahaifinsa ya aure da ita to ya san mutu kara ba domin bai iya ba ne shi ka iyayen mu haka suka yi shi sa za ku dace ma mahaifiyarka ko yaji ba taɓa yi ba kuma ana zama mata sannan suna faɗa amma za a yi faɗa zai a shiga ɗaki ita da shi kawai amma ƴan zamanin yanzu a gaban ɗaya suke faɗa kuma ba yadda za a yi a yi faɗa tsakanin ma'aurata a gaban yara ba zuwa yi tsari shi ya fi son wani ba ba zai yi ba dole sai ya ji cewa ko dai ana zalunta umman su ko kuma umma ba ta kyautawa ba haka bane to daga nan ka rusa gidanka gidanka ya lalace to wayannan masail din su ne abubuwan da zamu shiga mu ji yaya suwa ya rol model din ba aure annabawa ne da sabon annabawa ne da su ne rol model din su za mu kalla mu zauna lafiya sannan idan ba za ka ɗauko tambatu mu na gogiya ne da kakai domin rayuwar da suke ta fi ta kyau mun tara ɗan boko muna da cewa mun tara malaman da suke karatun addini da na zamani amma auren mu ya fi taɓarɓarewa su kuma za ka ga iya karatun allolai da ta je kan ba da ba mata wake shinkafa ko aka yi mata shinkafa kulu amma ta zauna lafiya ko kowar wake kulu irin bakin nan da ake kaiwa makaranta a yau shi aka yi sai sauka ba ta sai izu ne kawai amma lafiya da lokacin nan sai kuma ba ya fi sauka biyu ne ya je da ya je da hadda amma sun hana mutum da yawa kai ba saukar ka uku amma kullum ma yi da ya ga sai ga wanda ya bani domin ka ji lawan lafiya da iyalin to wannan shine abubuwan da ya kamata kullum mu kalla cewa rayuwa aure tana buƙatar hakuri tsantsa shi ga iyayen mu da kakanni za ka yi sa'adu da kai ba ba za su ja aya ko a jiki ba za su kai hakuri kawai shi aure hakuri ne ake yi ita kuma wata ce mata yi na riba da labai wane ne saboda ai na Allah cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ko mazaje su ne shugabanni akan mata shi kuma shugabanci gaba ɗayan sa abu biyu al'amru wal amri umarni da hali in dai za a yi umarni gida a hana shi to ba aure ba zai zauna lafiya ba to shi ta hanyar yin mutum sai yi layi ba na bai ba dogon turanci haka za ka gaya mutum kar mu ji kar mu gani ga shi zauna lafiya Allah ya yi da ya Allah saboda haka wannan shi ne to kaga a hadisi na farko dari takwas da tamanin da hudu an Abdullahi bin Mas'ud an Alqama qala an karɓo daga Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda shi kuma daga Alqama yana cikin manyan ɗaliban Ibn Mas'ud Aisha ce kuntu ma Abdullahi wata rana muna tare da Abdullahi wajen nan Ibn Mas'ud. Falakiyahu Uthman Jinan. Kawai sai sai na Uthman ya hada shi a Mina inda alhalai suke zuwa Mina ibadan Mina. Sai gari da Allah. Fakada sai ce ya aba Abdulrahman. Ya kai Abu Abdulrahman. Inna ni ilai da hada. Ina da bukata gare ka. In ji wa sai na Uthman ya gaya Abdullahi ɗan Mas'ud. da annabi wanda annabi yake masa duk wanda yake so karanta Qur'ani madarasa to yi qira'a Abdullahi bin Mas'ud yana cikin manyan alamomi da aka yi su ku koyi Qur'anin ku gurin to zai hana shi lokacin ba ta dan masudi ta mutu bai kuma sake aure ba shi kuma sai na kuma ya san bai da aure ne sai yana da tsaka gare ka fa kada ya iska ki da shi da shi suka ce ni tunda ya jera da bukata haka sai da ne kenan sun tawo ga ɗalibansa sai suka ce ni makala ce ni makala Usman sai sai da Usman ne Allah ka ya ba da Rahman ni an zuwa ni ka kira kana da bukata mu aura ma budurwa ya kai Abu Abdurrahman kana so to dai ki ruka ma ko da da ta tunatar da kai duk abubuwan wato ta zo ta ba ka rayu in ji hausa ɗan zamani ka zo ta tunatar da kai abubuwan da waɗanda ka manta budurwa ba aura ba ita فلما راى عبد الله ان ليس له حاجه الى هذا الى هذا يا ايت عبد الله da mutum ya gabai da bukatar haka shi sai ke ganin haba to bai to bai ne sai wani za a aura mun ruwa sai ya gabai da bukata to yana ganin wannan a tare ilayya sai ya zo ne zuwa gare shi zuwa gawa alƙama shi da da wani sai ya nuna wa da ya samu zaman jiwa da liwar jini shi ne ɗan bana bakwai za a mataki a lokacin shi ne da liwar can shi ne matsayin shi za a aura da zuwa ya nuna masa shi da ba da shi ya alƙama ya kai alƙama ya kira shi ba da aiki ne ne yi wa huwa ya yake na iya zuwa gare shi na tafi zuwa gare shi yana cewa amma da yi kunta zane da kai kada da nabi sallallahu alaihi wa sallam wato idan kana so ba ka doki ai annabi alaihi salatu wa salam ya ce ya ba kar shabab kaga hannun shi ba a dawo a kama dai dai ga gamsu ya ku taron matasa wai madadi a a wai a duga abin nan a yare kawai na gaba daya dan shekara nawa zuwa nawa kai ta biyar zuwa arba'in an ji a rubuwa karatun biya ko yawwa zuwa arba'in wata ta kara zuwa arba'in da biyar da tsaye matayi ne aka yi da kyau ko saboda haka shi wato matayi wasu suna suna kara ba har zuwa arba'in da tara cikin matayi ne eh sai yake shi ba kamar mace ba ai ta mace in ta da ba ka ganin ita mace ma da ta hauro wani shekaru to ba sunan ta budurwa ba a larabci zai ga sun ce sabagi in ka ga cewa ba ta sabagi ita ce wanda ta hauro budurwa ko wanda ta yi ba zaura to don ba ta ba aure ba ita ce sabagi al'awaki da annabi ya bala za ku ce suna hadisi kunna da kulli da kulliyan ga wani awaki ko wanda hadisin na iya hadisin ma'adiya al'awaki ita ce wato wanda ta hauro budurwa ita kuma ba ba zaura ba ta rika kenan domin ta gaba university amma ko ba ta zaura ba su ne a wani to zai ce ya kuta ran matasa manista na aminkum alba'a duk wanda yake da iko a cikin ku alba'a shi ne wato wurin zama wurin zama da ta ko ba na ka bari ne za ka biya eh ko ba na ka bari ne za ka biya kudin haya da abinci da ikon saduwa shi ke cewa ba ba iya saduwa ba ke kawai ba a dan mutum yanzu yana da bari liki sosai ba shi da yadda zai fiye a ai wannan matsala wuri a gurin sa ba shi da ba sai dai zai ta azumi kamar da za a bayi shawara ba shi da ba an gane ko ta da ba ne da za ta zuwa ne duk wanda yake da ba a cikin kufaliyar tasawwur to ya aure wannan al'amuru lil wujubi ne ibn hazm ya ce dole ne kai aure duk mallaki dole ya aure haka yan zahiriya da shi da dawudu zahiri ne ibn hazm wajibi ne kai aure kai mata amma zuhur daga aure ba wajibi ba yana zama mataki mataki ne idan mun yana da wannan ba yana da kuɗi yana da kuɗin da zai iya kama gurin zama da ikon biyarwa da sana'a kuma ya lafiyar salau sannan kuma idan bai yi aure ba zai faɗa zina to wanda shi ne yake wajibi ya yi idan ba zai yi zina ba to ba wajibi ba ne wanda yake da wannan ikon zai iya fara da na kuma to wajibi ya aure kun gane ai bambancin ko yau ba ra'ayin ibnu hazm ra'ayin jumhur ne ke dauka wanda kuma ya fi karfi amma wanda yake da duk wa'annan kuma ba ba shi da sha'awar da za ta je baki bai wani dafa wani shi mustahabi ne mustahabi ne an bayyana da kyau ko yawwa sana ko da shi yana da wannan ba zai iya saduwa da wani kuma haramun ne bai to shi za ta kawo al hukumu wajibun wa mandubun wa ma ubiha akwai kuma wanda makruhi ne makruhi ne ya aure misali zai aura amma da yar da yar da makyakkyata za a sha wuya zai rika shan wahala ta sha wahala wannan makaruhi ne domin ne ba wata kila zai iya shiga wani yanayi masare shi zai lalata shi istimnani idan kuma masare shi ne ya karfi ba kaga wajibi ne ya aure ya zama wajibi domin yana yin abin da yake haramu kamar in ta gawara a zalika fa ulaika humul adu duk wanda ba sanin ya ja bukatar sa bai yi zali ya zama da ta dinga da wuce gona da shi to wannan shi to kaga sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce duk wanda yake da iko na saduwa da iyali da gurin zama da ciyarwa to lalle ya hawa wa man lam yadri wanda bai da dama kuwa fa alaihi bisawi annabi yake na hori da yin aiki idan ka ji wani yana complain cewa shi ne azumin ba karuwa take to bai bi tsari bane eh duk wanda zai azumi ya ta kalla kalla a waya sha'awar ta dama ba za a kowace ko yana jin yunwa wanda kaɗan ne a cikin mutane ko yana jin yunwa ki jarabar su na motsawa wani kwaba da na zauna da shi ɗan legal ya muni muka zauna shi za ka ganshi Allah zai kwane shi da shi abin amma ba ya kwana shi uku bai kawo karo a ɗakin sa ba abinci amma ya koma zai kawo haka to kaga akwai irin wayannan misali amma a ɗabi'a ta lafiyayyen mutum ai ta yafi ya koyi sha'awar da take motsa to fi za a sanya da azumi to an dace shan ruwa kaga mun ce in ka zo shan ruwa can ba za ka yi kalla kalla ba haka motsa ba sha'awa sannan abu na biyu an zo shan ruwa karfe in mature yi saboda tsabar cin abinci idan kai wannan to sha'awar ka duk gaba ɗaya sai ka yi ƙarari sai ka biya duk wannan da'awar sun ta awa goma sha biyu da suke bayani sai ta dawo yanzu ko mutum ya amfani da stimulant abubuwa kamar irin su dabino mai yawa da madara an fahimta da kyau da kayan furut to wannan duk suna da da sha'awa sai dai za ka yi amfani da leban tsari da kanwa idan ka ci wani mace to muna faɗa a kawon da ke da matsala ne da akwai wanda suna so a ba su bata wucewa su azumi ko zai ce abin ya dace to sai sun ɗau wannan matsayi shi ne sai ka kiyaye abincin da za ka yi to shi ne sha'awa ka za ta zauna lafiya to shi ne annabi yake a yi azumi fa innahu lahu wiyaku domin shi ne azumi wane mutum sai yake dandatsa ne ba ta iya ba za mu zo ta iya nan gaba kaga bidiya shi a cire ta cikin kawai guda biyu na daga cikin ƴaƴan bare nan mutum shi ne bidiya amma da dana dutse za a samu a danda tsazu suna yi a jahiliya haka suke yi a cikin da aka ce jahiliya kawai kai shi saboda haka in ana so rubuta a ɗauko shi a kashi gidan sarki aiki ƙaso tokar jeji shi a majalisa sai dai ta wace wace ta shiga cikin mata ya raba ta mana an zura mana domin shi irin su haka sai su danda su yi haka suke yi zai su mayayin da za a yi mara amma a haka za a danda su yi daga nan ya warke to zai a kashe cikin mata su ne masu raba ba fada ko a ba ba fada fada irin wayannan zai yi su ma ba ta jiri ba ta da sha'awa ko ta cikin kawo domin na'urar da take kai sha'awa an kashe ta to shi ne da dandada to kaga wannan dandada wanda take ta halal kenan mutum zai yi ba da ya fitar da kansa wata ya haji shi ne fa inna lahu wija'u domin shi azumi garkuwa ne gare shi ko dandada ne gare shi to kaga wannan hadisi kenan da ya umarni ko hadisin da ya umarni kaga na ba shi aba cikin kawo sun zabo muku malgogon aure ɗin ya faɗa kawai da shiga ali amma ba rika faɗar sa hankali saboda haka wannan shi ne to kaga Allah ya ce wa an kiwal ayama minkum ayoyi kuma wa salihina min ibadikum wa imanikum in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli an gane ko wallahu wasi'un alim Allah ya ce ku aurar da gobarin cikin ku maza da mata da nagartattun bayi a cikin wato nagartattu a cikin bayin ku da kuma ima'ikum bayin ku mata sai Allah ya ce inna kunu fuqara in talakawa ne ma yughnihim Allahu min fadli Allah zai wadata su daga falalarsa wannan ayar ba su ake mutum ya kafa hujja da ita bai da aiki bai da komai yana da wani da su su daura da ya gama makaranta wani jira yake jira ya gama da bai aiki kuma zai aure ba kai wa kanka adalci wallahi ba kai ba an yi kaka yi wa aiki amma ka sa kan ka yi wani abu abubuwan nan da ake yi na daban-daban buge-bugen nan ka je ka kaji ka kai su private school kai su kamfanin ka je ka kai haka yi kamar nan dan abu ɗinki da ake yi yanzu ka je ka koya ta kana da ilimi ka zamanin da jiki wanda da ake yi yanzu ko wanda irin sana'a idan aikin ya roje ka haɗa biyu na san tailar da da ya zaɓi aikin ma da yawan hukuntar shi kuma wani sani wasu na cewa sani bokiti da aikin ya roje ne cewa ya yi zai da kai nawa za a wata a wata yake ba za ta yi ruwa hankali yake to yana samun linkin ba linkin da awa in ma zai yi aiki daidai ko security kawai to haka ake so matasa su zama kada mutum ya zo ya zo kun kansa muna fara cewa muna gaya wa iyaye mu cewa in kun zo neman aure a baku amma kar a baku ba ku da sana'a wannan shi muna cewa a baku domin ku mace ce ciki ba san me za ta haifa ba kana zuwa ita da zafi da za ka inda ana da sana'a da zuciya ai ne da abawu kana da zuciya kai dan manyan mutane ne to za a baka abinda nake nufi ga manyan mutane ne kudin dai wanda in ka take yunkuri za su ba faɗa domin ina faɗa wa iyaye wallahi ku dai da ba da ƴaƴan ku ga waɗanda ba su da mamala matasan ne yanzu zuwa su da mamala ba su da shi za ka kai wakili da za ka ba wakilcin aure ka tabbatar da cewa za ka iya za ka iya lakutewar hanji ne wannan in ba ba haka ba ku daina karɓar wakilcin aure duk wanda idan abu ya taso ba za ka iya kiran da yanzu ba ba za ka iya ba faɗa ya ɗauka ba to kar kai ba wakilcin ko wakilcin aure kar kai ba domin abu da yake faruwa yanzu kenan matsala ta taso sai a rasa wa za a ne ba shi ma wanda ya zo gaba auren da ke shi wallahi kaza kaza yaron nan da shi ma nan da shi aka yi wallahi baya ganin mutunci kowa an shiga matsala an shiga matsala saboda haka ka fahimta da kyau idan kai daga an shiga shi a familin ka mu muna zuga iyaye cewa kar su ba ka ya don muna gani a ƴan ƙananan shekarun muna ganin wahalar da muke sha kamar zama ba duk wanda bai da mafaɗi to wahala yake ga ko matsala ta taso ba a samun sulhu baya yiwa domin za ku gaba abin fiye boki ya ce wallahi ba zai yi ba kuma ba wanda yake ba ya rabu da wannan ka ga aya ka ga hadisi a banza sannan bai da wanda zai gaya ba wanda in yayi yunkuro zai ce ko ba kai din banza ka isa ya zai gama kunkunin ka kuma ba abin da zai wannan shi ne wanda za a yi ba za a ba wa kun ji muna gaya wa iyaye in ka zo dan gidan girma ne mai a baka amma ba ka da wani gidan a baka ko gidan mu ne kar a baka wannan shi ne ka'ida ya kamata ya matasan mu su fahimci wannan cewa wannan shi ne wanda ya iyaye za ga yawo yanzu dan cikin kai a kai ake yi yanzu kake ya ba magana ko ba ka bane duk da gidan suna iyaye a kan yanka zai zo gaggiya kana faɗa yana faɗa wata iya ba sun hanyar ba kuma yadda za ka yi ai wanda ya iya ɗaukan abin da na gaya wani bawan Allah ba shi ke duk wanda ya ɗauka lokacin da ake so a ci moriyarsa gaba ɗaya ya baka iya ce ka gaba ɗaya wahalhalin rayuwar da shi yake wata kila ta yi digiri ta gaba lokacin da zai fara cin moriyarsa ka zo ya baka da girman Allah ya zai gaba da girman rayuwa a lokacin ba ta zama aljanna ta tana karkashin ka ba karkashin gidansu ba to muna da wannan matsalar yanzu da yawan wasu matasa in matsala ta taso surukansu ba komai ba ne cikin zai akwai wanda ake jira mun cewa da ya zo suna zaune a gaban babban malami a garin nan za a tattauna sai da ya gama magana yake ƙarya yake Allah kuwa yake wallahi a karba kallahu ƙarya yake babban mutum da shi to wa'in abubuwan ya kamata matasa biyu wa kanmu fada shi sa wannan bincike da ake bukata irin wa'in abubuwan ya kamata shi sa muke fada yanzu wallahi ɗaukar irin ka bawa mai aure ya zuwa sauƙi akan matasan zamanin nan kun san dalili saboda shi ne aure an san dalilin da gidansa za a aure shi kai ko kai ko kai an kwanto dalilin sai yi zanje da kuna ba kan ne kake ciki ba ko ba haka bane sai an shiga kai ko yanzu gidan ka shine hoton ka za a fara gada waye wannan wata irin tarbiyya ya kake hanjin gidan ka duk ma'auni ne amma matasa a yanzu Allah zai yi ya sau za a gaya ma mutum ya yi aure wata biyu iyayen gidajen da suka yi auren ba su gama biyan bashin da suka ɗauko ba sun fara samun matsaloli a gidan auren abubuwan da suka karkace ba su gama kashewa ba sun fara samun matsaloli yanzu a haka yi to kaga Allah ya ce in yakunu fuqara a yumin yumin lawa min fadli ana nufin koyan kan barci yake yin mai zuciya ne wanda yake dan gidan mutunci wanda ya san mutuncin mutane to a bai shi ta yi wallahu wasi'un ali wasi'un Allah wa hujjin sarki ne yalwa ne alimu kuma madani wato shi ya kalle zaka da wannan gaba ba dan da gaya muku ba akwai bawa Allah da yana zuwa jira babban mai kuɗi ne yake gidan da yake abubuwan da yake yana zuwa karatun mu na jira yake Allah asali da ne gurin babban na uban gidan ne kuma yanzu uban gidan da a cikin shi ina ruwan Allah akwai wanda shi shaida ne a Lagos wato manyan manyan gidaje yake gaya mu yake wallahi yanzu shi shaida ne shi ne da gidan gurin yake sai alhaji sun fito yake goge musu takalma a baki yana da yan goma yanzu shi ne da gidan shi ne wallahi wasiyun alaikum mayarwaci ne kuma shi ya san me za ka zama nan gaba ka je ka ji labarin su kan wannan nan ka ji yaya suka yi ka ji sannan mutum ya sallan ko sai wani ya je da goro duk waɗannan manyan masu sunan ka je ka tattar bayani wanda suke kusa da kai ba na nesa ba ka tambaya kai za ka ji an gaya ba ya ce da goro wani sai mahaifiyar ta yi koko ta gama zai je tsaro su karbi naira da sule biyu ko uku ya siyar haka haka suke yi ta ga shi ne mace da ciki ba san me za ta yi ba wai to wannan shi sannan bayan nan Allah ya gaya mana a wata ayar wa laqad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa dhurriyya mun aiko manzanni ka dinka duk mun sanya musu mataye da ƴaƴa saboda ka aure sunnan annabawa sannan kuma yake ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa ita ma ayar da take umarni da aure sai ayar wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة wani mutum to ga duk wannan ayoyi ne da suke kwadaitar da mu akan yin aure to hadisin yana koyar da mu wasu abubuwa wanda za mu ji kaɗan da na farko shi yana gaya mana cewa an so idan mutum zai yi aure a ruwan da suke matakiya nikahul wa nikahul ko istibabu nikahul mar'ati shabba an so haka wanda ban taba aure ba amma shi auren ba zaura maslaha da akwai wanda auren ba zaura kamar da ibnu mas'ud din ya bada hanzari ai maslaha shi aure gaba ɗaya maslaha kaza na kalla mabniyun ala masalih ana gina shi akan maslaha kar ka kalli maslaha wurin kai aure da zaka da zaka zaka yanzu kai da zaka yi aure ne maslaha kai ita zaka kalla ba yanzu malam Muhammad ba sala ta daban ta injiniya daban kowa ta ta daban tawa daban to kowa ya dace yin aure maslaha ta zai kalla an fahimta da kyau ko idan na dace yanzu zan yi na kalli maslaha malam Muhammad nayi aure da ya to auren ba zai min daɗi ba to shi sa shi sa kaga jari da ya dace auren sai auro ba zawara me yasa saboda ya kalli maslaha ta da annabi ya kalli ya ce ya rasulullahi na auro budurwa sun zama su tare da mu mahaifina ya mutu ya wasu ‘yan mata guda takwas na rubu duwa dawowa zai rike jira a ɗan wallahi shi yana buƙatar wanda za su tare ne da kula masa ƙannan sa to kuma annabi ya goyi bayan sa akai shi ta aka ce mabudiyun alal masalih maslaha ce kawai ka rike wannan taka maslaha za ta kalla shi za a ga yake ga yawa sabon za ka yi auren jeji je ka ganta kaga mujira da shuba a kowace ya je ganta sai ya tafi can ji kabilar su da annabi ke ka ganta yake ya yi ne ka ganta da ya je ganta yake kuma wannan shawarar da annabi ya bashi yake duk matan da ya aura bai taba jin wanda ya ji daɗin zama da ita irin ta ba domin kun san ya auri mata da yawa shi da hakan ibn ali alhakan ibn ali sai dan ya hakan ibn ali ya auri mata sun kai saba'in ya yana a wurin shika kisa wata kabila da suke ta bayan sai da alaji gaskiya ina jin nauyi dinan da ya fara zuwa nema wuri karku bane ɗana ne ba zai yi ba sai ta ce a ba ku mai mu kuma in dai za a ce shi ka annabi ya aure kabilar ya ta kama ai dole mu su kuma wanda hajjar da suka bayar ne sannan kun tare da yake shi in zai saki wata zai mata wata abin da sai miki goma ta abin zai ki jari kamar wani bawa Allah da aka gaya wannan ma zai shi da ya samu duniya kuɗin ya zo idan ya tashi aure ki kayan ɗaki duka ba za ki zo da komai ba amma ba in kika ɓata ba da zai saki ki kuma ya ce kwata kayan gaba ɗaya ki da wurin shi za ki ma ya aura wuri a wata ai wata kayan daki ne kawai za ta zai kawo ta kwarai kuwa a wannan bazan to shi sa yayi aure aure to shi ne ya saki wata da yayi mata irin wannan kaya sai ta yi murna ya tura mata kai da mutu'atul salat sai murna ta kama ta ce irin wannan kyautar daga gurin masoyi sai zuwarta da gurin masoyi ya fi kyautar da haƙi a gurina saboda ya sun rabu amma ai yanzu tana son da aka zo aka gaya man bai tace sai yake cewa saboda sai mai da masa ne yake cewa yace ta yi abin kai yace da in mun saki wata muna dare ta da na dare ta to amma shi ne sannan ne shi ka wuce saboda wai karamcin da zai kaga wai so ake idan an rabun ba ta iya faɗa alkhairi a kanka yau ko an wani abu ya ta zo da ja ai shi wannan ko ya ta ja ba ta iya da wani gaskiya ko an yi ko ba a yi ba abu ne da wahala ba ba ka ganin mu abu zamanin da yanzu ai a kota ake karewa ga justice na a zaune yanzu da za a ce ya rubuta mana tarihin aikin zanen aikin da kawai wani shari'a ta yawa banda ta kuɗi ibada ta bashi wataƙila tana da yawa irin wannan wanda ta fi yawa za ka yi irin wannan ko kuma wataƙila ta bashin ma za ka ta kudin ma za ka ga tari ta samu asali ne daga auren wata ita kanta dan da an rabu za ta ce to ina wurin da kaza sai a wuce wata rage ta da tsohon bari ke to da aka tunda mun rabu komai da wani kariya to wannan shi ne to kaga akwai wannan da gaske an fahimta da kyau ko sannan maslaha ta biyu shi ne nutsar da nutsar da wanda matar da ta mutu a ɗan nutsar da shi cewa lalle ya kamata ya auri ga wanda za su iya gaya ma sai a ɗan nutsar da shi shi ma yana da wato muhimmanci sannan hadisin ita bai fito da abun karara ba ya nuna mana sai haramun ne iskin nayi domin ga jawar da annabi ya bayar bai ce in ba za ka iya wata ka kai iskin nayi mun tare shi sai ba ba to shi za ka mani ta gawara a zalika fa ulai ko mun adu tana kuma annabi bai ba wa ɗan shawara cewa ka je ka istin nan sannan da wata gaba da zamu zo nan gaba sannan kuma annabi in za ta sallan shi ce ka je kai mutaba temporary marriage za mu zo gaba ita ma wannan hujja ce ko rike ta na rike muta'a inda a ce muta'a halarci da sai annabi ne fa illam yastadi ba ne bil muta'a ko da zai ce kai temporary ma da domin shi abu ne mai sauki kada sai ya yi abu ne ka gaje kai auren wato shi ke kwana uku hudu ya isa to kaga annabi bai faɗa ba sai ya haramta ikin da ya to wannan shi kaga annabi bai ba da shawara a yi ne a yi azumi kawai hadisi na gaba dari takwas da tamanin da biyar an ana cikin maliki radiyallahu anhu kara ja'a talatatu rahadi ila buyuti azwaji nabi sallallahu alaihi wasallam mutane uku sun zo gida annabi alaihi salatu wasallam su uku shine kala arahatu shine malamin ke cewa ne talatatu ila ashara daga mutum uku zuwa goma wasu da ke a iya tara wa kana tis'atu ra'i yufsiduna bil ardi fayowa cikin suratul naml islam wa kana bil madinati ko tis'atu rahadin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun saboda haka kaga wannan da shi ke tsayawa wace a iya tara uku zuwa tara wasu suka ce har goma ba ne to shi ne yake cewa wasu mutane guda uku su ne rahadin sun zo gidan annabi alaihi salatu wassalam ko kuma ɗakunan matan annabi alaihi salatu wasalam ya tsalu na ai ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam suna tambaya wai ya annabi yake ibada abin da ya kawo su kenan cewa ya annabi yake ibadar sa wane mutum eh falamma ukhbiru yayin da aka ba su labari ka annahum taqalluha daga wato ai ra'a kullum minhum annaha qalila shine taqalluha sai ta tsaya wannan ne mutum wannan ibadar da annabawan za su da yi sai musu kadan me yasa suna da dalili fa kadin suka ce wa aina na hada milan nabi sallallahu alaihi wasallam abun nabi da Hausa ya za mu kwatanta kanmu da annabi alaihi salatu wasallam kadi ka fara lahu ko gofira lahu ma ta kaddama min dalili ko ji dalilin ku na cewa ai sai musu kadan su saboda shi annabi an gafarta mar abin da ya gabata nan da ban san ma yayi wa ma ta akara da wanda ya jinkirta ni ba kun fahimci dalilin ko shi ne yasa ce ganin to shi wanda bai da laifi yana yi da yawa ina ga mu abin nufi min baji a wulaje mu mu yi fiye da data kala abin da ya yi da ma'ana sai ɗaya daga cikin gefe ni fa in yi usallin laila abadan na ɗau alƙawarin da yau kullum sallar da razar da yi har abada har rayuwa ta ta ƙare kullum sallar da kiyamun da yi kaga ko annabi ai Allah ce wa ya ayyuhal muzammil qum layla ila lisawu aw yusbihu qalila shi ba haka kake ba aw bil alayhi wa ratil alquran tartila amma shi dai yake kullum ne kawai kullum yayi alƙawari ba kanti wa qala akhar fi ladiyati ana asumun daha wala afti ni kuma zan adunci zamani abin nufi kullum cikin azumi yake don baya al'ada namiji yake ba zan sha ruwa ba in ka ga ya sha ruwa ran sallah ne kawai ran da aka hana wa qala akar fi ruku yace ana atajilu lisaa fala atazawwaju abadan yace ni kuma ba ni ba aure zan tsore ciwo mata ba ni ba aure har abada na tambayi wasu mata muna karatu sai ce mutu waye ya yi bari da nan waye za su yi wahala wanne ko wahala a nan ai dama matasa na ƙarshe na ku na ƙarshe ka ji ko ita ce aure saboda haka wai rashin yin aure shi ya ko hala a ce ba za a yi aure ba kwata kwata na na farko azumi yau ka ji ka ji da yake da jini da zuzi suka ce azumi kwanan da yake azumi na farko kullum azumi saboda haka to me ya faru fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo fa kada to da annabi ya zo sai aka ba shi labarin abin da suka yi na'am فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إليهم sai annabi alaihi salatu wassalam ya zo zuwa gare su to a ta ku nuskar kenan to anan aka yi tsaya amma dai sai ya tafi zuwa gare su shine abin da dama ruwayar da nake zo in kawo da ma da ka cewa eh ruwayar ta nuna cewa annabi zuwa ya ne gaya mar aka yi wani da wani da wani sun ka da abin da suka ce sai ya yi ilayhi sun to ta ku nuskar ta fito da abu sai ya tafi zuwa gare su faƙa da yi an zumun ladina kultum kaza wa kaza aka ake yi bayan Allah na ka ce wani ya ce kaza ko alkhairi ko shirri tambaya za ka fare kai kake kaza ba a zuwa ka fara tuhumar ba me yasa kake kaza yawwa ka fare wannan tuhumar da kake wanda wanda zai tafi da kai wani ba shi ba amma saboda zafin rai ne ce an yi din kai ko ba ka wani sai matsala ta faru amma wani kai kake kaza to daga nan za ka samu bayani in sai ka ce kaza sai ma bayani an fahimta da kyau yawwa to sai ce amma ku saurara da amma da ala duk tana da ku saurara wallahi na rantsi da Allah inni la ahtakum lillah da fi ku tsoron Allah haka annabi ya faɗa wa zai mu dai wa taqakum lahu kuma na fi ku kiyaye dokokinsa kun ga mun bambace ko can da kawanan kiyaye doka annabi ya ce na fi ku jin tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye dokokinsa shine da kawa da adadu da sai ku hamil wakki na bin nawahi shine da kawa ai makafatin jalil wal amalu bil jalil tanzil ko duk shine da kawa kamar da sayyidina ali ya faɗa wa atqakum lahu na fi ku tsoron sa kuma sai ke to tunda ya fi ku tsoron sa da wala ya koyi لقد كان لكم في رسول الله اسوة او اسوة حسنة yake lakini asumu abdi yake ku sani cewa ni ina addini kuma ina ta wa usalli wa arqud yake kuma ne sanna dare ne bacci na kuma kowa yana ba shi amsa ko sai ce wa aka da wajin da kuma ni ma ina aure sai ce ba bare ba an sunna ki ta suke cewa ai in kun lura annabi ma ƙarin bayani a na uku ne wai sai ya ba da amsa amma a na uku da ya ba da amsa sai da ya ƙarin bayani sai ce duk wanda baya kwaɗayin sunna ta sai ce bane ka ne ni sai wasu ka ce ko shakka ba ku wanda ya wahala wanda mata ce wanda mata ta suka zaba domin abu ne mai wahala ka aiki shi sa da annabi ya zo kansa shi ya ƙara da bayani cewa kamar da ji ba an sunna ji bane ka ne duk wanda baya fa'in sunna da to baya tare da shi to kaga ba kun magana ce an gane ku to wannan hadisi ne yake koyar da mu wato na farko yana koyar da mu cewa abinda Allah ya fito a habbul amali ila Allah adwamuhu wa in Allah aikin da Allah ya fito shi wanda za a samu consistency yawa eh kai ta yin sa yau kai zalla gobe kai ko da haka a bibi ne Allah ya fitar irin wannan shine da mutum ya faɗi bai da lafiya ko tsufa ya cimma sai Allah ya ce ku ci gaba da bani lafiya amma wanda kake yi yau in ka tashi za ka yi raka a hamsin ba za ka kuma yi waje bayan shekara biyu ko uku za a baka ladan jiran da kai amma ba ci gaba ba istimrari ya wani na a kuma ai shi ne yake gaya wani zaki da nake banda Allah ai Allah shi ne cikakken adali shi ubangiji yayin da ka gajiya shekarun ka suka kahari karfin ka yi kahari sai ce abin da kuka saba bashi na lada tun yana sama saurayi ku ci gaba da bashi yanzu na abin da yake amma ɗan adam yayin da karfin ka yi kahari zai gane sai ke rike ba ta yi ba ka ke wuri yayin ba an rike fahimtar kamkam wanda fentin na bai kawo wa batan da albashi ka ba sannan kuma azibi sai dai ka mutu imana hakika to shi ne babban shi shi ubangiji cikakken adali cikakken adali shi ba kan yi yake ba kamar gida duki yake ba ka kun gani wane mutum kana kwanci ba ka da lafiya za ka ba ka lada kullum tsufa ya cimma ka bai sallar wato sha biyu ka saba yi da ka tsufa kai guda hudu ka dauka sha biyu kai da Allah ya ce ku baki ya samu gudu amma ka je ka ga yanzu wallahi tallahi ko in mutum ya zo haɗe ya riga ya ko Allah ko duk karfin da nake tausayin da nake saboda sai dai yana da wani abin daban da zai shagaltar da kan zuri amma gwamnatocin mu ba su shirya da za su za su taimaki iyayen mu ba ba su shirya ba sam shiryawa suka yi ne kawai tsarin gwamnatocin mu shine in ka tsufa su tsara ta ka zuwa kabari ko ba haka kake bane duk wanda ya kalli tsarin yadda ake wa ɗan banki shi sa nake gaya mun kwanaki ba za mu guje wa mune wa zulum addu'a ba ruwanmu alkhairin da ya yi shi za mu yi kalla muna yi masa addu'a domin kuna kallon abin da yi da ya zo ya ci abiya na kwanci sai ba da awa arba'in da takwas ya ce kowa ya yi haka yi mutu kowa a biya shi kuma kuɗi mai kyau da ya zo ya gina wannan gidajen da ya gudun hijira shi ma ya iyaka ce aba ai za ka shugabanci ba ka bibiya ka zama dutse ko makaranta yanzu ka zo aji biyu in dai zuwa kai kwanta a ofis ko to ba za ka gani ba sai kana zagayawa inspector is resident ka'ida ne abin da kake bibiyar shi za ka gani ba wani shugaba da zai ku baya bibiyar abubuwa kuma ya gani ba zai yi ba an fahimta da yau ko wannan shi ne abin da ya kamata mu kalla to kaga sannan abu na biyu da za mu koya a hadisi shi ne alaikisa da fi ibada a ta tsakiya mutum ya ɗau abin da zai yi wajen bin Allah. An gane ku, sannan abu na uku mai mahimmanci shi ne biyayya da koyarwa a gaba da Isra'il Islam. Hadisi na gaba, an sa ake na biyu wa kasin kada. An karbo da sa ake na biyu wa kasin ke kada radda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala Usman bin Mas'ud at-Tabattu. Annabi alaihi salatu wasallam ya ya yi wa Usman ibn Mas'ud rashi akan tabattu shine yankewa gaba da yin aure. batul da ba yake cewa batula ina wanda ta yi gaba da yin aure shi ta tambaye da nasarar wani nake wai da ake cewa na Fatima batula ta ina aka samu ta zama batula don batul wanda yake gaba da yin aure shi ne batul ya za a ce wata wasu da ta halaka mun maryam na na maryam maryam ce amma Fatima ake cewa batula ba kwa jin mawaka batula suke ce mata ko Fatima ba batula ba ce ko wani ɗan boko ce batulu yawa ko da yake wani ba za cewa batulu ba biki eh ba za a ce wai biki ko bikiyan wai saboda ya ɗan yi ƙauyen shi ma yadda fito da abin nan ba kamar yadda ake cewa shukur tiki ko ba za a ce wai shukur ba wai tiki kai irin wannan ne dabara sai a koyi wai ba za a ce mutum azwarar kabiru kaga ba a kyama ba ta ba ta jin cewa su ba in bunni ba ne kabir ba komai amma wai ai wadan ladi da tukur yayi kauyanci shi kuma ya gaye sai ya ce shi sunan da tike to wannan shi ne an fahimta da kyau ko to a gaban da shi ne aliki da wani nisa mutum ya yanke gabarin mata ba ruwan zara to annabi ya mara rashi usman bin mas'ud din nan shine za ku iya gina shi wanda annabi ne da ga Islam ji masa Allah ya gani shine wanda ana ka samu halaccin sa alama a kabari alama duk da wasu ce makaruri ne amma ba ta haramta ba cewa alama shi ne wanda in mutum ya mutu abin da ake gani da sauki za a iya dan sa alama iya suna da dai iya suna da dai in ya haura wannan to ya zama abin kiristoci kuma shi ke nan sai a sa alama a nan ko dai a sa dutse ko wani abu da za a iya gane ko kuma in ta kure a sa suna abin da suka fi ne ka gidan mura kan da akawun da na yi za mu biyo gaɓoɓin insha Allah to wannan shi ne muke yi cewa domin mun fahimci wannan daga ciki cewa walau a gina da hu ta jira a biyo kaje ce da annabi ya bawa ta jira a biyo kaje da ya ba mu suwan bin masun dama na cewa ya yi cewa mata gaba daya sai da ta jira a biyo kaje ce da sai da da ciki kan mazaji la haula wala quwwata kun ga bambanci na ce muku ta iyaye ne a zari ƴaƴan marina gaba ɗaya siyasa zai a zari na shi kuma wannan alwida shi ne a danne shi suna ciki shi za a ce wancan kaga ya fi azaba shi ne abin da ake wa dabbobi ko ɗan akuya ko na fara su da girma sai a yi masa duk da malamai sun yi magana a kan me ya yi halayya ko rage to saboda haka kaga wannan shi ne shi ne dan alirki sa'o shi ne fi'iya da kun ji ne kawai to shi ma wannan hadisin kaga za mu koyi duk da an nuna mun lokaci yayi za mu koyi haramun ne mutum ya yanke sha'awa gaba ɗaya wanda Allah ya ba shi lafiya ya je ya yi ta kawai ta gaba ɗaya kulliya ya haramun ne ko da da shi ya ba Allah ne bai halatta ba sannan haramun ne mutum ya yi tabakkul saboda yake na annabin da annabi yake ta zawwata tanaka hu tanaka ne to ta yaya kai kayi wa kanka bidiya ta yaya kaga baya cikin umarnin da annabi ya bayar ka kike ga to ya nan ba domin zai rage yawan musulmi ya kare yawan mu kafirai to na uku shi ne biyayya ga annabi alaihi salatu wasalam domin yayi aure kuma yana da yaya shi kenan annabi ya aure kuma yana da yaya to ina ga zamu tashi auren muta ta kike zuwa abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan da wannan muka kuskure Allah ya ce mana wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am haka iyayen na da kini eh na'am wannan wata ibada ce mai zaman kanta shi ne dai kaga shi misali da Allah ne yake faɗa shi ne akwai wasu matan da za ta iyayen su mutane ne amma su kuma ba kan wallahi ka bane ba su da shi shi ne abin da za ka iyayen mu suna har akwai wani babban malami a garin nan wanda shi ma irin wannan auren aka yi mana wallahi duk lokacin da ta yi rajin mutunci in yi tsoro sai ya tuna martaban mahaifin domin ita ma ma'aikata babban mutum ne kuma babban malami shi yake kallo wannan ibada ne ibada ce mutum zai ta samun lada ai kaga kamar yadda annabi yake faɗa akwai irin wannan ne da ta fitar da kai ma sai ma ta kace hurin yin da ce ka ta da Allah yushi tu an yubali shi ilaina sai ko Allah ya wajen sauran irin da rabu da ke da gurin mu fa inna ma huwa indaki da khiri aro muka baki da ba nake bane haka za su kullum ai yi za a yi ne da muka shiga wani labarai yake mata za su kula da kawayen matan ai tun da yanzu muka shiga za mu yi tabin gaɓoɓin tun da mu ma yan zamani ne yanzu mun za abubuwan ai in sha Allah wa alhaji za mu ta faɗa wasu abubuwan da za su faɗa ba yanzu duk ku san ku koyi muku ai Allah kuwa mu yanzu ko muna cikin sunnar cewa muke komai ai dole duk mun zai ko da haka a dai ruwan ma yake eh dai ruwan mu Allah ya yarda mu auren ya zo ne ya zo wala Muhammad da Amina to da jike to Allah ya yarda mu na oke akwai takarda nan to wannan zuwa yana zuwa imam da Allah bayani akan yadda ake istikhara ta aure ta san wato wannan addu'a dai ta hadisin jabir da ya kawo Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika ita ake yayin da kullun ya zalla raka'a biyu kuma zalla na raka'a biyu komai ka gada maka biya fatiha da kulliya ya yarda da fatiha da kulluwa nawa bayan na idar sai ka roki Allah Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika abin da ake so shi yayin da ka hango wata wannan kana ganin cewa za ta dace da rayuwarka to sai ka je ka ba wa Allah jari kafin ka je ku fara soyayya ba sai ka fara sanda ba ka iya barci cikakke sai ka tuna da wani ba san na ake yi kara ba ba sannan bari domin anan san zuciyar da za ka yi kun bai da kyau ko idan ku ka ba wa Allah jari abin da ake magana a kai shi da ka ba Allah zaɓi kuma sai ka ga abin da yake ko da san da baka da kalawar majnun laila a kanka ba amma abubuwa suka ci gaba ana yin abubuwa cikin sauki to Allah ya karba domin wanda ayar za ka dauko a za an tuhibbu shay'an wa huwa ita ce take aiki kun fahimta da kyau ko yawwa domin nawa nawa aka gaje ka tambaya ko wanda titanic loving aka yi ba shi aka yi amma auren bai wuce shi da ba to saboda aka baki bane nura na taba ka ko to me kake so kace na'am ai ina jin ka ai ai ai ai shi ne abin da ake faɗa da magana da muke kawo abubuwa su girbi ana fara haduwa karfe wa kanka hankali saboda kana fara haduwa sai kai wani istikara yawwa da zara ka ga abubuwa idan ko ka zo biyan da kake son da ka ga mai gudu ya zo ya ci ya ce ka ka ƙara zuwa wurin sanna da turin shi ka ka shi ne ka ga wa Allah da shi ya zaba ba cewa ba mutum ya auren ka bace wannan ba mutum ya auren ka shi sa mai gudu da Allah ya kinsa wa cewa ko shi kwarai kuwa shi sa ya kinsa wa cewa to kaka kuma zuwa dan gidan waye ne kaza kaza ka dole mata mutum ka kuma zuwa sai ka ka ta sai ta kuma kai wannan shi Allah ya dace da ba zai ce shi a mai ba domin da shi Allah ya amfani wajen gaya ma addu'a din sigara ƙwarai kuwa eh wannan shi ne karatun Allah ya dace da waɗanda suka za aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ya gana mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu jikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu jikon binta wannan magabatan da suka za mu shiga gaskiya ya ba da wannan Allah ka cikin su da zamara suna da kwana da suna da kyawawa iyayen ma Allah ka yi da ba wanda da suke rayu kuma Allah tsara musu wato lafiya da jikin kwana muna da kwana da suna da kyawawa da ko mun da ba da iya mana wanda da suke tallafawa a cikin yadda da na koyi Allah ka da mu Allah ka wani tsawon kwana da amfani muna da kwana da suna da kyawawa da tsohon da madaukaka Allah ya zaura da kasar mu lafiya waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na da gari Allah ka biya mu Allahumma amina fi amanina wa aslih ilmana wa la tuzina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين